الحمد لله المتفرد بالخلق والتدبير والمتعالي عن الشبيه والنذير الأليم الذي لا يخفى عليه ما في الضمير أحمده سبحانه على كل شيء قدير وسع علمه جميع الخلائق وهو السميع البصير له ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وألموا أن من اتقى الله وقاه ومن حفظ حدوده حفظه ورعاه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا أيها المؤمنون دعا الله عز وجل عباده إلى امتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حده وأوصاهم بلزوم سبيله بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وشرع لهم دينا قويما قيما لا اعوجاج فيه وسبيلا مستقيما مؤبدا لا زلل فيه فأرشدهم لما يسعدهم ودعاهم لما يحييهم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم عباد الله وأكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأصل بوصية جامعة من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم فقال لابن عباس رضي الله عنهما يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجره تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله أخرجه الترمذي وصاحب الألباني أخي المسلم احفظ الله يا فضل هذه الوصية النبوية جامعة ينبغي أن يضعها المسلم نصب عينيه يستعين بها على حوادث الدهر إذا أجل همت وخطوب الأسر إذا ألمت وقاعدة احفظ الله احفظ الله يحفظ هي الأمان الحقيقي والضمان والضمان الأساسي لسعادة الإنسان ونجاته في هذه الدنيا فعلى قدر حفظ العبد لربه يكون حفظ الله عز وجل له قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعنى أيها المؤمنون ومعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم احفظ الله يا فذك أي احفظ أوامره بامتثال أمر بامتثالها وحفظ نواهيه باجتنابها وحفظ حقوقه بمعرفتها وأدائها وحفظ حدوده فلا تتجاوز ما أمر به وأذن فيه إلى ما نهى عنه وحذر منه عباد الله وصور وصور حفظ العبد لربه جل وعلا كثيرة من أهمها حفظ الصلوات الخمس قال قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وامتدح الله المؤمنين بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون ومن حفظ ومن حفظ الصلاة تهيل أوقاتها والت- والتبكير لها وإتمام ركوعها وسجودها قال صلى الله عليه وآله وسلم من حافظ عليها أي الصلاة كانت له نورا, نورا وبرهانا ونجاة إلى يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف أخرجه أحمد بن حبان والطبراني أيها المؤمنون ويحفظ العبد ربه بحفظ الجوارح قال صلى الله عليه وآله وسلم الاستهياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما هوى أخرجه الترمذي وصحابه الألباني فحفظ الرأس وما وعى يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان والقلب قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وحفظ البطن وما هوى يدخل فيه عدم أكل الحرام وحفظ الفرج عن الآثام قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون عباد الله ومن أهم سور حفظ العبد لربه سبحانه وتعالى خشيته في الغيب والشهادة ومراقبته في السر والعلانية قال تعالى هذا ما توعدون لكل أواد حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلد بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني بما فيهما من الآيات والحكمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحافظ لعباده والناصر لأوليائه أحمده على نعمه وآلائه وأشكره على إحسانه وعطائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا bayan haka uwa masu albarka ina yi wa kaina da ku wasiya da jin tsoron Allah subhanahu wata'ala Allah tabaraka wata'ala a cikin alkur'ani mai girma ya alkawarta cewa lallai dukkanin mutumin da ya ji tsoronsa bi ma'ana ya kiyaye dokokinsa ta hanyar aikata abin da ya umarni da gujewa abin da ya hani lallai Allah madaukakin sarki dai sanya masa sauki a cikin al'amuransa baki daya dai ku bayin Allah lallai dukkanin mutumin da ya tsare dokokin Allah to Allah tabaraka wa ta'ala zai tsare shi dukkanin mutumin da ya kiyaye iyakoki na Allah jalla wa ala Allah subhanahu wa ta'ala zai kiyaye shi kuma zai rayar da shi rayuwa kyakkyawa ya ku ƴan uwa masu imani Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani mai girma ya kirayi bayansa da su zanto sun misaltu da umarninsa sun nisanci abin da ya hani a kai sun tsayu a iyakan da ya iyakance musu sannan kuma ya musu wasi ya musu wasiya da su zama sun lizimci hanyar sannan guda daya wanda babu karkata a cikin ta babu kaya babu wani du a cikin wannan hanya a yadda Allah ta'ala ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wannan ita ce hanya ta guda daya wacce take take miƙaƙiya Allah ta'ala ya ce da haka ku bi wannan hanya tawa kada ku bibi waɗansu waɗansu labubbuka waɗansu ‘yan hanyoyi da suka rarratse in kuka bi waɗannan tabbas za su raba ku daga hanyar Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala ya ce da wannan ne yake mana wasiya domin mu zama cikin bayinsa masu tsare dokokinsa ya ku bayin Allah hakika Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta wa bayinsa addini mai kakke wanda yake a tsaye wanda babu karkata a cikin wannan addini na Allah jalla wa ala addini ne wanda yake a tsaye a miƙe ta duk inda ka duba shi ba za ka samu wani abu wanda yake amsa sunan karkata ko ko kama da karkata a cikin sa ba addini ne na Allah madaukakin sarki tsaftataccen addini wanda ya cika bisa hikima da dalilai madogara na bautawa Allah madaukakin sarki a cikin shi wannan addini din Allah subhanahu wataala ya sanya shi ya zama daidaitaccen addini wanda babu zamiya a cikin sa kuma ya shiryar da bayinsa zuwa ga abin da zai samar musu da rabautuwa a cikin wannan addini ya kiraye su zuwa ga abin da zai rayar da su rayuwa mai inganci wanda take amsa sunan rayuwa a gidan duniya da lahira a yadda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum Allah ta'ala ya ce ku amsa wa Allah ku amsa wa manzansa idan suka kiraye ku zuwa ga abinda a cikin sa ne rayuwar ku yake suka kiraye ku zuwa ga abinda zai zama muku rayuwa ya ku bayin Allah annabi annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karfafa wannan kira na Allah jalla wa ala wannan asali mai girma manzon Allah sallama ya girmama shi a cikin wasiyarsa ga mammiya da yayi a cikin irin kalmomi da Allah madaukakin sarki ya bashi dunkulallun kalmomi masu tattaro ma'anoni masu dimbin yawa hadisin da Abdullahi dan Abbas Allah madaukakin sarki ya ƙara yadda da shi ya bada labari wata rana suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah da yace da shi ya gulam inni uallimuka kalimatin yace da shi ya kai yaro lallai ni zan sanar da kai waɗansu kalmomi menene waɗannan kalmomi da zai sanar da shi yace da shi ka tsare Allah bi ma'ana ka kiyaye dokokin Allah Allah madaukakin sarki zai kiyaye ka yace da shi ka kiyaye dokokin Allah da ka tarar da Allah madaukakin sarki gaba gare ka bi ma'ana Allah ta'ala zai zamo jagoranka a cikin al'amuranka ba za ka rika fadawa cikin ba daidai ba sannan kuma yace da shi idan da ka yi roko to ka roki Allah in za ka nemi taimako ka nemi taimako a wajen Allah subhanahu wataala kamar yadda Imam Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi Muhammad Nasiruddin Albani ya tabbatar da ingancin hadisin rahimahumullah ya kai dan uwa musulmi Allah subhanahu wataala ya kiraye ka yayi maka wasiya sannan kuma annabinsa ya karfafa maka wannan a cikin wannan hadisi cewa ka kiyaye Allah lalle Allah zai kiyaye ka lalle wannan wasiya ce wacce take mai karfi wasiya ce ta annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ya kamata musulmi ya sanya ta kullum a gaba gare shi a goshinsa ta zama ita ce abinda take jagorantarsa a cikin al'amuransa ta kowace fuska ya ji cewa a al'amuran addini da al'amuran rayuwa da al'amuran jagoranci da komai naka har a cikin gidanka matuƙar ka tsare Allah ka kiyaye dokokin Allah da wallahi tabbas Allah subhanahu wata'ala zai kiyaye ka abu ne wanda idan bawa ya rike shi to lallai zai samu taimako da wannan abu akan irin ababen da suke faruwa na zamani waɗanda suke da ɗimbin yawa to wannan kiyaye Allah ɗin da kiyaye dokokin Allah zai zame wa mutum fitila kuma garkuwa daga faɗawa cikin duk irin waɗannan fitintunu da suke tarusowa na zamani sannan kuma yana zama wa mutum kariya daga ababe da suke tasowa na labarin rika irin na zamani wanda suke masu raɗaɗi masu ɗaga hankali ya ku bayan Allah lalle wannan ƙa'ida ƙa'ida ce mai girma cewa ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka wannan fa ita ce aminci ta haƙiƙa kuma ita ce abinda take lamincewa bawa tushen cin nasararsa na duniya da lahiransa a gwargwadon yadda bawa yake kiyaye dokokin Allah gwargwadon yadda Allah madaukakin sarki yake bashi kula da kariya da tsaro ibn al-jawzi rahimahullahu ta'ala yake fadin cewa lallai shi ya zauna yayi tunani ya nazarci wannan hadisi sai da abun abin mamakin da ke ciki da yadda ya hango girman hadisin ya ce sai da ya zama kamar da ya ɗauke min hankali kamar da kidmar da ni saboda yadda na ga ta yadda na ga saƙo mai girma a cikin wannan hadisi yake cewa lallai ina jin baƙin ciki tsananin baƙin ciki a ce ga wani wai ya jahilci wannan hadisin bai fahimce shi ba in naga wani yana gudanar da rayuwarsa sabanin yadda wannan hadisi ya karantar yace abin yana daga mun hankali nakan ji bakin ciki ina jin bakin ciki in ga mutum yana da karancin fahimta game da ma'anan wannan hadisi na cewa in yi kiyaye dokan Allah Allah madaukakin sarki zai kiyaye shi akan dukkanin al'amuransa baki daya ya ku yan uwa masu imani ma'anan faɗin wannan kalma ta manzan Allah sallama cewa ihfazillaha ya fadka ka kiyaye dokokin Allah Allah zai kiyaye ka bi ma'ana shine ka kiyaye umarninsa ta hanyar aikata abin da ya umarni da shi ka kiyaye haninsa ta hanyar guje gujewa abin da ya hani akai sannan kuma ka kiyaye haƙoƙin Allah jalla wa ala ta hanyar ka san menene haƙƙin Allah sannan kuma ka bashi haƙƙinsa sannan ka kiyaye dokokin Allah kada ka kuskura ka ketare inda Allah subhanahu wataala ya iyakance kada ka kuskura ka ƙetare iya abin da Allah ta'ala ya izini a gare shi ka je zuwa ga abin da ya yi hani a gare shi ya ku bayin Allah lallai daga cikin surori na kiyaye wanda bawa zai yi na Allah jalla wa ala kenan da aka ce ka kiyaye Allah daga cikin misalan irin waɗannan akwai ababe suna nan fuskoki da yawa amma yana daga cikin misali shine kiyaye sallolin nan guda biyar da Allah madaukakin sarki ya farlanta a yadda yace hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin Allah ta'ala yace ku kiyaye akan sallolin nan musamman ma matsakaiciyar sallan na mafificiya ita ce sallar la'asar a bisa zance mafi inganci na malaman tafsiri Allah ta'ala ya ce ku tsayi ga Allah maɗaukakin sarki kuna masu da'a da kushu'i da kankan da kai zuwa gare shi Allah tabaraka wa ta'ala ya yabi mu'minai a wani waje cikin alkur'ani mai girma yace wallazina hum ala salawatihim yuhafizun sune waɗanda suke masu kiyayewa akan sallolinsu ya ku bayin Allah kiyaye sallah shine mutum ya rika sauraron lokacinta ya kiyaye shi sannan kuma da yin sammako wajen isa zuwa ga sallah din a lokacinta na farko da sannan da cika ruku'inta da cika sujjadanta ya samu nutsuwa a ciki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗi a cikin hadisi cewa lallai dukkanin da mutumin da ya kiyaye ta bi ma'ana ita wannan sallah ta farilla to za ta zanto masa haske za ta zama masa hujja za ta zama masa tsira a ranar alkiyama dukkanin mutumin da gobe kiyaye wajen yin kiyaye sallansa dukkaninsu kuma yi a kan lokaci ba to wannan ba zai samu haske ba ba zai samu wata hujja ba kuma ba zai samu tsira ba a ranar alkiyama za a tashe shi ne a ranar alkiyama ya kasance tare da fir'auna da hamana da ubay ibn khalaf kamar yadda imam ahmad ibn hanbal da ibn hibban da imam tabarani rahmatullahi alaihim suka fitar da wannan hadisi ya ku yan uwa masu imani bawa yana kiyaye Allah subhanahu wata'ala ta hanyar kiyaye gabobinsa bi ma'ana yana kiyaye dokokin Allah ta hanyar kiyaye gabobinsa ba zai saba wa Allah da su ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi a cikin hadisi yake cewa lalle kunya daga jin kunyan Allah subhanahu wata'ala shine mafi cancantan kunya da ya kamata bawa ya ji wannan kunyan kuwa shine ya zama bawa ya kiyaye kayansa da abin da kayan yake kunshe da shi ya zama ya kiyaye cikinsa da abin da cikin ya tattaro kamar yadda Imam Tirmidhi ya fitar da hadisin Sheikh Muhammad da Nasiruddin Albani ya tabbatar da ingancin hadisin ya ku bayin Allah abin da ake nufi da kiyaye kayi da abin da kayan ya kunsa shine ya zama mutum ya kiyaye jinsa ya kiyaye ganinsa ya kiyaye harshensa ya kuma kiyaye zuciyarsa waɗannan gaɓoɓi da ke jikin ɗan adam da Allah ya masa ni'imar su ya zama ya kiyaye su baya amfani da su wajen saba wa Allah ta hanyar shiga hakkin Allah ko ko hakkin bayin Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula lallai da ji da gani da zuciya waɗannan ababe dukkanin su sun kasance abin tambaya ne ga bawan da Allah madaukakin sarki ya ni'imta shi da su sai Allah ya tambaye ka yadda ka gudanar da su a rayuwarka ta duniya ya ku bayin Allah kiyaye ciki da abin da ciki ya kunsa shi wannan kuwa ya shiga mutum ya kiyaye kada ya kuskure ya ci haram komai kankantan haram kada wanda ya kuskure ya sanya shi a cikinsa ko ko a jikinsa ko ko ya sanya a cikin dukiyarsa sannan ya shiga cikin wannan mutum ya kiyaye al'auransa kada ya amfani da al'auransa wajen yin abin da Allah madaukakin sarki bai yadda a aikata ba na aikin sabo Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walladina hum li furujihim hafizun bayin Allah masu imani sune waɗanda suke kiyaye al'auransu ya ku bayin Allah lallai har wa yau dai daga cikin mafi muhimmanci na surori na kiyaye wanda bawa zai yi na dokan Allah subhanahu wata'ala shine zama yana jin tsoron Allah madaukakin sarki a lokacin da ya kuya ba wanda yake ganin sa daga shi sai Allah koko daga shi sai wanda suke shirin su saba wa Allah sannan kuma ya zama mai kiyaye Allah dokan Allah madaukakin sarki a lokacin da yake bainan jama'a mutum ya rika neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala a koye da kuma a bayyane kenan a abin da yake furtawa da abin da yake aikatawa da abin da ya kudurta a cikin zuciyarsa Allah subhanahu wata'ala cikin alkur'ani mai girma yake cewa wannan shine abin da aka yi alkawari ga dukkanin bawa wanda ya zamo mai yawan komawa zuwa ga Allah mai kuma kiyaye dokokin Allah shine wanda yake jin tsoron Allah mai rahama a koye a lokacin da ma babu kowa yana kiyaye dokan Allah sannan kuma ya taho lahira ya zo gaban Allah jalla wa ala da zuciya wacce take mai yawan komawa zuwa ga Allah Allah ta'ala ya ce za a ce da su udkhuluha bi salamin ku shiga wannan gida na aljanna da aminci wannan shine wuni wanda yake na dawwama ya ku bayin Allah lallai wannan hadisi daga cikin saƙon da yake ƙara isar mana shine lallai mu zamo cikin bayin Allah masu kiyaye dokokin Allah don mu samu kariya da tsaro da kulawa a wajen Allah jalla wa ala Allah tabaraka ta'ala yayi alƙawari da mu in muka zo duniya za mu bauta masa ne shi kadai ba za mu yi masa tarayya da kowa ba ba za mu masa tarayya da komai ba ba za mu yi da'a cikin haƙƙinsa wa kowa ba ba kuma za mu saba masa cikin abin da ya umarce mu ba shi kadai shine wanda za mu masa da'a tsarkakekkiyar da'a tsayyacecciyar da'a wanda ba za a hada ta da komai ba ba za a hada ta da kowa ba kuma Allah ta'ala ya kiraye mu cikin ya kiraye mu a cikin alqur'ani mai girma yace wa auku bi ahadi ofi bi ahadikum wa iyaya farhabun ku cika alƙawari na ni ma zan cika muku alƙawarin alƙawarinmu shi ne da muka ɗauka za mu bauta masa shi kaɗai ba za mu masa tarayya da komai ba alƙawarinsa shi ne duk wanda ya mutu bai masa shirka ya zama ya kaɗai tashi da bauta shi kuma zai shigar da shi aljanna kuma zai rayar da shi rayuwa tsayi ba daddaɗar rayuwa a wannan gida ta duniya rayuwa wanda ko da babu kuɗi da walwala amma kuma akwai walwalan zuci akwai aminci da nutsuwa da sakakkiyar zuciyar da babu kunci babu damuwa a cikinta Allah maɗaukakin sarki ya yi alƙawari bawa ma wannan Allah ya ce da haka gare ni ne ni ne wanda za ku ji tsoro na ba wani na ba da haka ya ku bayin Allah kiyaye wanda bawa kiyaye wanda Allah maɗaukakin sarki zai yi wa bawansa shine zai zamo zai tattara masa al'amuransa na duniya da lahira ya zamo yana samun cin nasararsu a cikin sauƙi sannan zai ba shi kariya a cikin al'amarinsa na addini da al'amarinsa na rayuwa sai ya zamo wannan bawa ɗin ba zai riƙa tafiya yana faɗawa cikin ayyuka na sabo ba kuma Allah ba zai riƙa barin munanan abubuwa suna yawan samun wannan bawa ɗin ba sai dai abin da za ka yi shi a zahiri ka ɗauka mummuna ne amma haƙiƙaninsa ba mummuna ba ne domin me saboda alƙawarin Allah na jarabawa domin ɗaukaka darajar mai imani da kankare masa zunubi da haka wani abu yana iya samunsa na asara ko rashin lafiya amma sunan abin ba sharri ba saboda shi mai imani ne sunan wannan abin alkhairi domin Allah ta'ala sharri bai zuwa daga Allah duk abin da zai zo daga wajen Allah ya isa ga bawa sunansa alkhairi kai bawa kai ne zaka mai da abin ya zama sharri don haka Allah maɗaukakin sarki ba zai bar sharri ya je zuwa ga wannan bawan maballin ya cutu ko da rashin lafiya ya zo sai dai a idan mutane su ga wani kamar yana cikin cuta amma bal ba cuta ba ne domin zai yi haƙuri Allah kuma zai ba shi lada ko da karayen arziki ya je gare shi ya yi imani da Allah mutane suna ganin kamar matsala ce amma sunan wannan abin ba matsala ba ba kuma damuwa ba ne domin zai yadda da kaddaran Allah zai wannan imanin shi da kaddaran Allah zai kankare masa zunubi kuma zai ɗaukaka masa darajarsa don haka duk abin da a zahiri ake ganin cuta ne to ba za ta je zuwa ga bawan Allah da ya kiyaye Allah jalla wa ala ba bal alkhairi ne zai ta zuwa masa sai dai a idan mutane su ganin koko eh mutane su gane masa kamar cuta ne ta zo masa amma a'a alkhairi ne wannan abin zuwa gare shi kuma dama babu mai samun wannan sai mu'mini inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka wala yanaluhu makruhun duk wani abin ki ba zai samu wannan bawan ba in dai sunan abin abin ƙi to ba zai je zuwa ga wannan baban ba saboda wannan ka'ida da ya kiyaye na kiyaye Allah jalla wa ala Allah subhanahu wata'ala ya ce wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin lallai ku bayina a tare da ku akwai masu tsaro masu tsaron nan kuma suna rubuta abin da kuke yi su masu karamci ne don haka ba za su yi ƙari ba ba za su yi ragi ba ba kuma za su canza ba kuma suna tsaranka to wanda Allah maɗaukakin sarki ya bashi masu tsaro ta ina kake ganin kuma wani abin cutarwa zai je zuwa gare shi ba zai yi ba sai dai a ida aga kaman cuta ne amma ba cuta bace alkhairi ne wannan abin zuwa ga wannan bawa din ya ku bayin Allah Imam Ibn Kathir rahmatullahi alaihi ya ambata karkashin waɗannan ma'anoni na wannan aya da wannan hadisi cewa ya ce akwai wani malami daga cikin magabata abu tsayin a tsabari rahmatullahi alaihi shekaru sun masa nisa har sai da ya kai shekara ɗari har da wani abu a wannan lokaci da yake da shekara ɗari da wani abu amma kuma yana jin daɗi da ƙarfinsa da hankalinsa bi ma'ana yana da ƙarfi a jikinsa zai yi tafiya zai yi aiki kai ka ce matashi ne yake yi sannan hankalinsa yana nan bai bushe ba kuma ya haura shekara ɗari sai aka tambaye shi game da haka aka ce da shi ya kai abu tsayi wannan irin mataki da ka kai na shekaru a rayuwanka ya aka yi amma gashi nan da ƙarfinka sannan kuma hankalinka na nan ƙwaƙwalwanka ba ta samu damuwa ba duk da irin wannan shekaru sai ya ce da waɗanda suke masa tambaya ɗalibansa ya ce da su waɗannan gaɓoɓi da kuke gani na kiyaye su daga aikin sabo a lokacin da nake yaro ƙarami lokacin da nake shekarun matasantaka na to na kiyaye waɗannan gaɓoɓi nawa da kuke gani ban yadda in je in aikata sabo da su ba don haka a yau da girma shekaru ya zo min sai Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye musu sai ya zamo ganinin abinda matashi zai yi da ƙwaƙwalwa ko da gangan jikinsa ni ma Allah ya hore min zan iya yin wannan na kiyaye Allah Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye ni kenan wannan abin da yake nuna mana kiyaye wannan ba fa ma'anawi bane kawai a'a har da hissi kiyaye dokar Allah tana sa jikinka ma ka rika samu lafiya kuma ka yi ƙarko ba tare da ka samu rudewar ƙwaƙwalwa ko ko lalacewar gangan jiki ba da haka ya ku bayin Allah mu kiyaye dokar Allah jalla wa ala wallahi tabbas Allah subhanahu wa ta'ala zai kiyaye mu domin Allah ta'ala in yi alƙawari yakan cika wannan alƙawarin nashi ya ku bayin Allah lallai Allah subhanahu wata'ala kiyaye wanda yake yi wa bawa idan bawa ya kiyaye dokokinsa Allah zai kiyaye cikin addininsa ta yadda zai zamo ya nisantar da shi daga fitintunu fitintunu masu zuwa su raba mutum da addini su gurbata mutane addininsu to in ka zama mai kiyaye dokan Allah Allah ta'ala zai tsare ka daga wannan fitintunu duk waɗannan fitintunu da suke tasowa a yau na ciki da waje don gurɓata addini don raba mutane da sunan manzan Allah sallama kawar da su daga gaskiya ƙanƙanta girman Allah ƙanƙanta matsayin manzan Allah sallama duk waɗannan fitintun da ake ƙirƙirowa wallahi in ka kiyaye Allah Allah ta'ala zai nisanta ka daga gare su babu abin da za a zo da shi wanda Allah ba zai nuna maka hatsarin da yake ciki ba in tattakullaha ij'al lakum furqana matukar kun tsar dokar Allah to Allah ya yi alƙawarin zai sanya muku wata warariya da za ku iya gane gaskiya da ba gaskiya ba daidai da ba daidai ba zalunci da adalci imani da shirka musulunci da munafunci duka wallahi sai Allah ya sa maka wata fitila wanda duk abin da aka zo da shi sai ka fahimta saboda ne saboda ka zamo cikin bayin Allah masu kiyaye Allah subhanahu wataala sannan Allah tabaaraka wataala bai nisantar da wannan bawa daga ayyuka na shubha da kuma fitintunu masu taba imani sannan kuma zai tabbatar da shi akan musulunci har ya zamo ajalinsa ya zo Allah ya karɓe shi akan wannan addini na musulunci kuma shi irinsu su ne wanda Allah maɗaukakin sarki yake cika musu da imani kullum kuma da ma fatan mu kenan idan aka yi magana aka yi magana aka yi nasiha aka yi wa'azi ƙarshen magana mu shine ne mukan ce Allah ya sa mu cika da imani to in kana son cikawa da imani ka kiyaye dokar Allah kuma karka ji tsoron barazanar kowa karka ji tsoron jijiyan wuyan kowa wallahi duk wani karfi da duk wata dama da wani yake da shi kare baka tsoro in dai har ya zamo ka rike Allah ka kiyaye dokar Allah wallahi ba inda zai ji ko ba abin da zai iya maka mu dauki darasi akan mutanen Fir'auna masu sihiri ya tara fadan su zo su kada Annabi Musa a mukabala lokacin da suka zo suka yi tsafin su annabi Musa ya sanya aya mu'jizarsa su masu tsirin tunda sun san sihiri sun san abin da ba sihiri ba suka gane abin da annabi Musa ya zo da shi ba sihiri bane wannan abin ya fi aikin dan adam take suka ce sun barranta daga fir'auna sun musulunta tare da annabi Musa alaihi salam a lokacin da suka musulunta take suka fahimci kiyaye dokan Allah shine mafita domin a lokacin Fir'auna yace da su imani kuka yi da Musa tun ban ba ku izini ba yace to da ku sani zan yanke hannayenku da kafafuwanku in ne yanke kafan dama in yanke hannun hagu in tsire ku a jikin duk kututuran dabino don ku san waye fi ni tsananin azaba amma saboda sun yadda mai kiyayewa shine Allah yanzu ba suka musulunta amma a lokacin har sun san waye Allah suka ce da shi faqabi ma anta qadir duk abin da zaka yi ka je kai inna ma taqabi hadhihi alhayatid dunya iyakan hukuncin da zaka iya yi a gidan duniya ne dan haka wallahi in ka rike Allah ka huta in ka kiyaye dokokin Allah ka huta ba yadda mutum ya iya da kai ba yadda maki zai yi da kai ba wani wanda yake fada da musulunci wallahi ba yadda ya iya da kai domin iya barazanarsa ta duniya ne irin yadda fir'auna ya yi waɗancan mutanen ba su girgiza ba ga su a fada ga sojoji ga komai na ƙarfi nashi amma ko girgiza ba su ba suka ce da shi wallahi faƙabi ma an taƙabe duk abin da zaka yi kai innama taqabi hadhihi alhayatid dunya iyakan horanka da azaban da zaka yi a gidan duniya ne da haka ya ku bayin Allah wallahi mu kiyaye dokar Allah za mu zauna lafiya in aka ce zaman lafiya ba ana nufin shi kenan ba ra'ayi ta fitina ba za a'a zaman lafiya shine ka tsayu akan addini akan imani da yarda da Allah wannan shine cikakken zaman lafiya duk abin da ba wannan ba dan an zauna ba a fada ana cutar da addini sunansa sunansa fitina mafi sharrin fitina ma kenan shi yasa ko wannan barazanin da America ta yi wallahi da aje a yi sulhu da ita ta zubo sojojinta a cikin ƙasar nan a zo a canja wasu dokoki a ƙaban abawa musulmi waɗansu dokoki a hana aiwatar da wasu abubuwa na musulunci wallahi gara yaki da a zo a taɓa dokan Allah guda ɗaya a raunana shi ko a sassauta a kan shi wallahi gara yaki wal fitnatu akbaru min al-qatl haka Allah ya ce ayi shirka ya fi girma a ce akan ayyaki da haka mu kiyaye Allah Allah madaukakin sarki zai kiyaye mu duk inda zamu na damu ne masauki kar mu yadda mu ne masauki akan abin da ya shafi dokar Allah Allah madaukakin sarki ya kare mu da kariyarsa ya sanya mu cikin bayansa masu kiyaye dokokinsa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid warda Allahumma anil khulafa'ir rashidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali warda Allahumma anis sahabati ajma'in wa anit tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa anna ma'ahum bi mannika wa karimika wa ihsanika ya akramal akramin Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'da'a الدين وأهم هوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وآت مبتلانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين اللهم وفق ولاة أمورنا لرضاك وأعينهم على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ رجال أمننا وجنودنا وحمي حدودنا وثغورنا يا رب العالمين اللهم اشف مرضاهم اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وتقبلهم في شهداء يا رب العالمين اللهم بارك لمن حضر معنا صلاتنا هذه في علمه وأمره عمله وأمله وبارك له في بدنه وصحته وآفيته وبارك له في أهله وولده وبارك له في ماله ورزقه واجعله يا ربنا مباركا موفقا مسددا أينما هل أو ارتهل اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنياي دنياي دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله Thank you.